أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة منك فعني بها في دائرة عنايتك ونفعة منك ترفعني بها إلى أسماء يدك وآيتك واربط نور وصلني بها وارمتني إلي من جور الجاهلين ونصر الناجين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الآباء الطاهرين ومن شر خلائق أجمعين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkan mu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muka taru da mun sanar da junan mu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahira yau alhamis 25 ga watan 11 miladiya 2021 a wannan gari namu na kafansha Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da mana jagoranci kan abin da za mu faɗa halka ta farko halka ne na durusul awwaliya a ina muka tsaya shafi na nawa shafi na arba'in malam ya ce za mu tashi a mahiya muktida sala malam ya ce a darasul hadi ashara darasi na goma sha ɗaya muktida sala abubuwan da idan an yi sallah take lalacewa su'al tambaya mahiya muktida sala menene abubuwan da ke lalata sallah malam ya ce jawab amsa muktida salati abubuwan da ke lalata sallah salatatu ثلاثة عشر قوم شاء أكني وهي نفرق تعمد زيادة فرد قارن فرلا قارادا دكو غدانا ولي أسلا غدا هدو سين قارا غدا ليا لونا دي دي ركا ريتك يركو غدا بيو da wannan kuma Allah kyauta na maka kai ma subhanallah kaga ni kai kana da imani ne to haka ce duk wanda ya haka da gangan sallar shi ta ɓaci autar ku ko ko yace to Allah dai ka ce ai guda hudu a sallan a sallan la'azhar da la'asar ni Allah guda uku zan yi sai da sai dai kai hakuri kawai aka ce to yin hakan sallah ya ɓaci shi an gani ko ka ziyarar ta yi kamar ƙara sujada guda ɗaya sai ka ce ka tun da aka haife muke sujada guda biyu ba ko raka ka yi uku zani to haka ce duk wanda ya ta bashi ko ko raka ɗaya a wutar kuma ko ko mutum ya ce kai yau su jira ɗaya zai ɗaya zai in yi yin nan Allah ya masu yake to haka ce in yi haka da gangan sallar ta bashi al'asulu kana cikin sallah ko ka ci abinci ka gani ko mutum yana cikin sallah ya ci abinci aka ce sallar ta bashi zai yi daɗi soyayya matan buhari ta ce da suna an gama an gama an gama suyan nan sai sallah kake ta yi guda waje guda waje ka suke ba ba wanda kai kai ka daina alakin ka da guda waje guda ka ji alakin ka suna gane ko ka gude gude gude gude kai kuma saboda ƙarfa da soyayya sai ka ɗan bude ko sai ɗan guba maka nama sai ka tauna kayan ka cikin sallah haka ne to sallah ya ɓaci an gani ko ko kuma awun shurbi ko ko shan abin sha a cikin sallah ba mamaki ta gama zoban ta kuma tana azumi ba wanda zai dandana mata kai kuma sai sallah kake dan dandana maka yayi dan bude bakin kana sallah zai dan dan diga ma haka ce to shan abin sha a cikin sallah yana lalata sallah an gani ko annabku amdan yin huri da gangan mutum ya zo zai sa goshin shi a sujjada sai ya ga wani ɗancin naka ko ya ga wani tsakuwa ko wani ƙasa ne ya ya sa hannu ya kawar haka sai sai ya irin naya to haka ce duk wanda ya karshen sallah sallar shi ya ɓaci ya ya ta wura wuri sallar shi ya ɓaci alƙayu ka karo amai da gangan a cikin sallah yana lalata sallah ka san wani mugu ne ba zai yi mai gidan baya nan ba mamaki mun je gidan alhaji hamsu ne da gidan baya nan sai matan ta ce to shi ke nan aiko ga tuna an gama shi ke sai ta kawo mana tuwalet sai da muka narkatu wannan malam bayan mun gama ko sai ka dawo ko sai ka ci a fito da kajin nan kuma ko da kaji ko mutane sun goshi sai kawai wani yana cikin sallah a ce ba a ce a yi sallah kafin nan a zo a bani shi da ya ga Allahu akbar sai ya sa hannu a ciki a bakin shi idan kafa idan hannun ka ya zo nan wurin amai zai yi. kawai sai mutum ya yi aman da gangan kawai daidai in ya yi da sallan ya samu ya tuna man nan to haka ce duk wanda ya kakaro a- muna misali ne ba mun ci haka zai ya faru ba ne ko an gane gan duk wanda ya haka ya kakaro amai da gangan a- a cikin sallah to sallar shi ba shi alkalamu ligai islahiha yin magana ba don gyaran sallah ba kawai tana cikin sallah ko sai ka ce ma alal alal ya musu tirela nawa ka tafa ne bana ko wannan satin ake cewa ko tirela nawa ka tafa wannan wannan satin shi kuma sai ya maka haka to aka ce kai da kai tambayar sallar ka ya bashi amma shi da ya ishara sallar shi bai bashi ba amma malaman su ba suka ce ai shi ma sallar shi ya bashi to ai, su maganar su cewa suka yi wannan hakan da yayi me yake nufi maga to shi da abin da su baya suka ce suka ce yawwa wannan hakan da yayi da hannu ya nuna cewa ya ansa maganar ne shi ma eh sau malam ya ce attention din shi ne suka ce sallah ya bashi amma sauran malamai da ba na su baya ba suka ce a tun da dai bai tarta ba sallar shi na ne an gane bambancin malaman su baya da abin nan ko suka ce za a mai hukunci a matsayin yayi magana tun da har wanda din ya fahimci abin da ake magana Allah ya fi mana Ah, amma idan magana an yi ta idan gyaran sallah sallah ne misali liman ya tashi ta ce subhanallah sai ya zauna aka ce subhanallah ya haka aka ce subhanallah aka ce sai ya tsaya sai ce arma me ya faru ne sai shi kuma arma sai ce zaman ta iya za ka yi mana sai ya ƙara cewa mamu haka ne sai wanda daga cikin mamu ko sauran mamu sai suka yi haka ne haka sai sai ya dawo sai ya zauna sai ya zama sai ya shi maimakon a ta sallah ana dage dage ana a a suwaran la in ya haka ce suwaran in ya haka ce suwaran la aka ta sai ya magana karatu ba da gari wannan gwari na sama maki ga shi nan an ce digairi islahiha duk wanda ya magana ba dan gyaran sallan ba sallah ta baci amma in dan gyaran sallah ne sallah na nan. idan ka yi cikin littafin risala ya bada ya ce kada maganan su yi yawa in suka yi yawa to sallah ya baci amma in dai irin wannan daya biyu uku nan ne a sallah an gane wannan shi ma ba don gyaran sallah zai kawo maka hadisi da liman zala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan sallan babu abin da ya inganta shi sai dai tasbihi da karatun alqur'ani da kafa ko haka ne sun Allah tasbihi karatun alqur'ani da kabar bari malam yace a dai yin dariya a cikin sallah shi ma yana daga cikin abin da ke lalata sallah an gani ko ba mamaki mace ne tana cikin girki ta kwashe nama naman nan da zafi ma na la ilaha illallah kawai sai ta fara sallah ta sa ka san a sa sabo ne za ta sa sabo a wuta kawai ta fara kabbara kawai sai yaron ta karamin nan kawai sai ya lallabo kawai mama kawai sai ya dauka yana dauka sai ya zafi sai ya fi kawai ta kuma kaga yaro kaga yayi dariya ne ita ma masu mamai ne ma sai su sai su sai dariya haka ce to sallah ba ya bashi eh sallah ya baci a'a zai yi kai ne kana gani kana kana kana cikin sallan ka sai aka yi wani abin dariya kai ma sai kai dariya aka ce sallah ya baci amma banda murmushi eh banda murmushi shi murmushi baya lalata sallah sai dai yana rike ladan sallah an gani bai lalata sallah ba sai dai an domin ya nuna masa hankali na ka bai wurin Allah yana wurin wayannan ne har kai yin abin murmushin kai ka ji har ma ka iya abin nan malam yace alhadatu mutum yana cikin sallah sai bawali ya zubo mai ko kuma ya yi ya yi hutu aka ce kai sai sallar ta baci tazakkur al-fa'i tace kana cikin sallah sai ka tuna a ai ba ban yi azar ba ina ta harkar jita kawai ana kiran la'asar ne dai gashi nayi magriba yanzu ana isha lalle ba aka ce kana tunawa cewa lalle ba kai ba sallar ta baci ai sai kai ina ta kai ruwa ina alaji wato ba ka jita bane wanda ruwa ya ta kaiwa ana bara kudin mai shi ke sallah ta bashi haka ce kawai kai tsaye take yanki domin ba yanda za a yi baka gina gulo na ƙasa ba kace za ka saura na sama ba zai yi ba to dole sai ka gino na ƙasa sai za ka ce sallah ta fara sai a koma sai a gino a zahar a sake la'asar a sake magriba sannan wannan isha'i da aka fara ita kuma a rusa ta a sake ta ita ma eh haka aka ce in kan aqall in kan aqalla min qabsi idan ba kai salloli guda biyar ba kaga yanzu kai guda biyar ta ba lazar ne ko to amma idan sun kai guda biyar ba mana yace idan sun kai guda biyar to ba ba za ka sake ba za ka sake wayancin sauran ba wannan dai da ake yi yanzu wannan din da ake yi yanzu to ita ta rushe za ka sake za ka za ka sai ka fita ka sake wancan azhar wancan na jiya din kenan za mu ce sallar isha'i jiya in ka sake ta sai ka zo ka yi isha'i ne wasu malamai ma suka cewa wannan din ma za ka shiga wajen lissafin ya riga ya wuce in ya wuce sai ka sai kai wannan da sai ka kara komawa kai wancan malam ce mafi shahara a yanke wannan din tunda a cikin ta ne aka tuna cewa ana jin bashi sai kai wancan da ake bin ka bashi sannan sai ka sake yin wannan sallah ta yanzu malam ya ce kan salawatin ziyarata ziyarata fi salati mithluha sahwan kai kari a cikin sallah kwatan kwatan sallah sallan asuba ne raka nawa shi ke sai kai raka hudu bisa kuskure ka ta zama da rike haka ne sallah ya bashi in dai an kai kari a sallah irin yawan adadin rafakokinta sallah ya bashi sallan magariba sai kai raka shida sallah ta bai rai azhar sai kai raka'a takwas duka me yasa rabkan yuwa ne mantuwa ne kai mantuwa ne kai kai sai a cikin sallah aka ce to idan har mantuwan ya sa aka yi rakoyi har haka ka sai kwakwalwar kai zai ta baka mamaki ya za a yi a cikin irin haka ko yadda ake yi shi ne yanzu na fara sallah Allahu akbar ne alhamdulillahi rabbil alamin da na zo zan yi ruku sai na manta ba da ruku ba na tafi sujada sujada ba ya gyara wannan haka ne to wannan raka ta lalace wannan raka ta lalace zan je raka na biyu raka ta ta biyu ita raka ta farko ne saboda kan ta farko ta riga ta lalace a raka ta biyu nan ita kuma sai na manta kuma ban yi fatiha ba kawai sai na kama sura min sharri wa salatul kannas allati huwa bi sudurin nas min al-jinnati wan nas na yi ruku da yin sujjada a cikin sa'a kamar ma ban yi fatiha ba aka ce ita ma sai tsara yadda ita kaga yanzu ka yi raka'a biyu babu ko da ko fara to haka lissafin yake eh haka lissafin haka lissafin yake raka'a ta gaba shi ma sai ya tsara kwamtawa an gani to haka lissafin sai a ta fitar aka ce idan aka samu kuskure irin haka har gyaran ya kai ya kamo rako'in sallah sallar ta ba ta amma in ba haka bane to kuma sallan da aka gyara ta aka ce ta ma bula da kuma eh ya zan manta ban karanta yake da suna ba ban bayyana karatu ba sai a ƙarshe ba a zan yi ko kabli yanzu ban bayyana karatu ba ba a zan yi ko kabli yanzu kabli ne da yasa aka ce kabli na yi rage kabro saboda na yi rage har ki kayi wasu kenan to kaga yanzu sai ne kabli to wannan kablin da na yi ta ƙara wa sallah na daraja da laya. Bukta nawa me yasa? Ko? Saboda ya nuna kana yin ibadan ne bisa ilimi ba bisa jahilci ba. To amfanin ka da kai da ilimi sai Allah ya ƙara wa abin naka laya. Shi ne hada ce To mu je sahawar bisa rafkanwa tarku sujudul qabli barin sujada qabli da gangan المرتبة عن ثلاث سنن wanda suka jeru daga barin sunnoni guda uku mutum ya manta ki da gangan haka ce sunnar shawa shi sai mene tarku sunan muakkada barin sunnoni masu karfi kamar su bayyanawa boyewa duka mutum ne karanta ya kawai yake haka ce duka sunnonin sun bashi kamar yadda aka taba cewa an ce wani wani mutum an zo za a yi sallan azhar sai ba wani babban mutum daga cikin mutanen Najeriya manya daga cikin manyan Najeriya aka yi da shi zai sallah a bayan shi ga kuma sallan ba a bayyana karatu mugun naka ya gaisu wani hanya ne za a iya yi wannan mutumin ya san cewa shi ma ba wasa ba ne ka ai mutanen mugaye ne ko ce jahilci da wannan ba jahilci ba ne yana da ilimin shi kawai sai ya rasu lokacin a bayyana kawai alhamdulillah ana subhanallah ai sai ki kare kawai sai wannan mutumin babba kawai da mafi jin daɗin karatu na ba ka sani ko daga nan wasu kaya su su to wanda bai da sallah bai da sallah dama ya yi ne don wannan mutumin ya cewa yana da murya ya iya karatun zakwai zakwai duk shi ke nan sallah ta bashi mamun ne kawai Allah zai tsallakar da su wa su ma ne kun tsoro to haka mutanen musulmi to shine malam yace tarku sunanil muakkada barin sunnoni masu karfi kaga wannan ai daga ganye to shi sa kake sanin da shi ta bashi kasbul aurati kwari kwarewan al'aura tun yanzu yana cikin sallah ba ma shi kadai na cikin daji da shi daga shi sai matan shi sai yaron shi ko ya dan yi ruku haka ko sai yaron nan naji zai zo ba ba ko sai ja wannan sai ya lati sai ko kwar sai bayan shi ya fito tunda idan bayan ya fito ai al'aura ya fito kenan to aka ce sallah ya wuce ba wani dabara ya ja a yaro na ne kuma ni kaɗai ne da ni sai matana aka ce a to daga nan wurin ne za ka gano haɗarin da muke sa kanmu a ciki mutum sai ya zo masallacin ku zai yi sallah ya yi sage ko ba a yi azan ake cewa ko ba sage ba azan a sassako wando in ya yi ruku sai ga duk gaɗuwar wani a wasu ba sai ba nan gara ana yi to ba sallah ba shiga umarai ka san su kenan ma ko kai ma kana da cewa eh girma ya zo yanzu to ya ce girma ya zo to duk wanda ya sallah bayan shi ko duwewan shi a waje a kware malam yake bai da sallah sunan shi ta bashi domin ka'ida cewa aka yi wa auratul rajuli ma baina surrati wal rukbati al'auran ɗa namiji yana farawa ne daga cibiyansa zuwa gwiwansa duk wani abu wanda yake bilo cibiyanka ya bayyana to sallah ya ce kuma wa'in nan mutane suke zuwa mana sallah za a ga abu zuwa wannan zuwa nan ko kariya ne ne ina kuskura mu ne a can garin hukuncin garin mu nake nake kan bakawa a nan nan ma din kuce duk ɗaya ne ko ba zuwa ne duk gari zai zo akwai mutumin da na san shi da wandon kwallo yake zuwa masallaci wani idan ya zo a ga wannan kamar bula-bula ne haka bula-bula haka sai ya ja rigar haka to eh to in ya dawo da waya rika gwiwa ne nan shi ne wayo to idan ya yi ruku duk sai ga nan ya daga ko shi na Allah wayo malam wayo abiru abiru kana da zakar wazi ba za mu je da bi ga baka harka musu wazi ana musu nasiha to aka ce duk abin da ya kwari daga cikin al'auran mutum al-mugallaza yau ka ji ana wani zamu gane karatun da muka yi ranar nan al'aura mugallaza wa bai mugallaza ko ba haka ba al'aura mugallaza aka ce shi ne abin da yake ainihin private part din mutum al'aura bai mugallaza shi ne abin da yake tsakanin cibiyar zuwa ne kamar cinyanka gani da ma huwa tashahhud to menene tayya ko mu tsaya nan mu je ina arman a tsaya kuma to Allahumma amfana bihi to za mu tsaya ne kuma akwai mai tambaya daya biyu na ga tsara na ga minti sha takwas kenan muka yi tsara minti biyu mai tambaya ya tambaya daya biyu ku je a gurguje sun raba mana makaranta wane ne da rigar ɗan kwallo kuma ka gani ko kun gani ko to mu je eh kana dama wannan tunda ya kawo shari'a ne wannan ya kawo shari'a ne sai ka ce ka bar shi ai ba sallar shi bane na ba shi na Allah ka ce ka bar shi kuma ni ne waran kara mai sallah ai Allah ya yi Allah ya yi waran kara mai sallah saboda ya nuna a ibadan ma yana sa sarrai wata ran sai zai mana masu lamba a lolan kawai a to mutumin da ya irin wannan da gangan saboda wani babba ya zo bayan ka yana sallah waye babba bayan ga Allah kana gaban Allah babban babba to mu je mutumin da ya ba ya kama ni na'am da ya kama ni ina cikin rejista ne da ya cewa sai ka sake ta aha amma na manta ba din sai sai ina yi
to ai tunda ka riga ka rusa sallanka ai maganar ba ni kuma ya kare ina son gado na ka zai kai ba din ya ai duk da kawo rusa ka- kai ba zama da ka ce ka sake ta ba na ai ka sake sallan ke nan ko ba na ka sake sallan wani ne shi kenan mun gama za mu je darasi na biyu darasi na biyu arma mene ne ulumul qur'an mu je ulumu ha su yi waya ce wai ba ji an duba
har ci ne musulmi ya ce ne musulunta ce su yi wata mata ne ta musulunta matan ta musulunta shi ne muke son yan uwa su je su duba ta in akwai wani tallafi da zamu iya bata sai mu bata ita ma sun makaranta ko kuma yanzu yanzu to abin da ya sauwa kan zama a lafiya to shi ne aka wakilta su malam buhari da sunan shugaban kasa saboda kudin su fitowa zanti zanti ko eh zanti ko da ke haka suke yi an ce don kula da su yi kamar za su yi bada wannan dena to arba ya za mu tashi a za mu tura kuma shafi ne nawa to za mu je shafi na hamsin mu je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم ما لن يتي me wannan a ba nan ya ce aka ce ba su kuma a ne masallaci ya ce aka ce an samu suwar karkasuwan surori na alkur'ani an gani ko karkasuwan surori na alkur'ani malam ya ce karkasu musuwar bi itibarin tuli wal kafri ila arba'ati aqsam surori da suka zo a cikin alkur'ani ta hanyar lura da tsayinsu ko rashin tsayi sun kasu zuwa gida hudu ne a cikin alkur'ani mai girma al'awwal na farko aka ce abdiwal akwai surorin da ake kiran da suna abdiwal su ne ma'ana wahiya atwal suwar min min awwal alquran su ne surorin farko farko na alqur'ani zaka tarar da sura guda daya tana da izu hudu ko izu biyar kamar bakara izu biyar ne babu rubuci guda daya ko ba haka ba izu biyar ne babu rubuci kwara daya domin rubuci wancan ya fara daga wa in kuntum ko ba haka ba sai ya kare aure kula aure biyu ko ba haka bane rubuci ya kare eh, ko to sai aka ce in izu biyar take da shi babu rubuci kwara daya to sai malam ya ce kaga wa'annan surorin na farko farko su ne ake kiran da suna abdiwal mafiya tsayi a cikin alkur'ani ne girma malam ya ce ga sunan kamar haka wa araduha sab'atu su abdiwal a cikin alkur'ani ne girma surori ne guda bakwai wasu malamai ce wasu sai guda shida ga sunan kamar haka sai to hakan ya zama daidai hakan guda bakwai ya hada su malam yace na ɗaya suratul bakra tana da aya 270 286 na biyu ali imran ali imrana tana da aya 200 daidai suratul nisa'i tana da aya 176 suratul maida tana da aya 120 suratul an'am tana da aya 165 suratul a'raf tana da aya 206 sai suratul tauba tana da aya 129 wasu malamai suna haɗawa da tauba da amfani a matsayin sura ɗaya an gane wannan to wannan malamin ma bai kawo mana haɗin ba sai ya ware ta kawai cewa ita ilma ta yi ta hau wannan mizani wayannan su ake kira da iwalu suwar alqur'ani surori wa'anda suka fi tsayi a cikin alqur'ani mai girma sai surori na biyu su ne ake kira da suna al-mi'un al-mi'un wa hiya allati tali at-tiwal su ne surorin da suke bin wa'ancan guda bakwai din da muka karanta yanzu wa tazidu ayatuha alaniya ayoyin suka san wuce ɗari zuwa wani abu haka au tuqaribuha ko ko suka kusa da garin malam yace at-thalith na uku almasani ayoyin surorin da ake kiransa suna almasani wahiyar lati tali mi'in su ne wayanda suke bin surori masu ayoyi ɗari ɗari wa takunu ayatuha aqalla min mi'a ayoyinsu sukan gaza kaiwa ɗari su ba su kai ɗari ba kaɗan ne babu a ɗarin sai malam yace arrabi naudu al-mufassal akwai wanda ake kiransa suna al-mufassal wani yadda ke tari al-masani su ne wanda suke bin asurori wanda ba kai ayoyi darin nan ba fi awajin al-qur'ani wanda suna nan a ƙarshen al-qur'ani fi kisari suwar suna daga cikin gajerarrun surori kamar su inna wa bainaka kul huwallahu wal asri inna anzalnahu duka irin wayannan su ake kira da wannan suna sai malam ya ce to wannan almufaffalu din nan shi ma ya ƙara rarrabuwa kuma an gani ko zuwa gida uku wahiya tiwalun wa ausadun wa tisarun a cikin wannan mufassal din nan wanda ayoyin su baya wuce irin hamsin arba'in an gane ko arba'in talatin da wani abu irin kamar su amma kaga ayoyi arba'in ne to dukan sun faɗo daga cikin irin wannan shi ne malam ya zai mana karatu akan irin su yanzu su kuma sai malam ya ce min surat wal mufassal fatiwal mufassal masu tsayi daga cikin mufassal da kan suratul hujurati an gani ko ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli daga kan wannan sura har zuwa wasama'i zatil buruj dukan su ana kiran da suna atiwalul mufassal daga suratul hujurati إن الذين ينادونك من وراء الهجرات لقوانا أزوى والسماء ذات البروج أنا كنا نسمع طوال المفصل سيع الأوصاف المفصل ثم لقوان سماء وطارق هزوى البينة لم يكن هزوى صوت لم يكن ذكر سؤالنا كنا نسمع الأوصاف لقوان حقب أكاقتي سنة تكيا أنا نقول سنة تكيا har zuwa lam yakun sai al-isarul mufassal su kuma isarul mufassal daga izazul zilzilati za ga ayoyi takwas in ka daga nan wurin ayoyi takwas tara kasa ko haka za a gani daga nan wurin har zuwa nasi ko wayannan su ake kira da suna al-isar daga qasir ne ai ko daga al-qasar qasirun ya ce ka yi ko to shine aka ce al-isar al-mufassal su kuma min suratul zilzila daga sura ta za zilzilat har zuwa karshen alqur'ani mai girma wayya suratul nafi kace za kul inna anza miki da suna qul a'udhu birabbil nas to wayna su ake kira suna isarul mufassal wal asl fi hada at-tafsir malam yace asali akan wannan rarrabawan da kaga mun yi ba mu bane mu masu rubuta alqur'ani ba masu rubuta littafin muka yi yake kauluhu sallallahu alaihi wasallam fadan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake cewa utitu makana taurati sab'a tiwari an bani kwatankwacin at-taura daga cikin wayannan surorin guda bakwai masu tsayi su ne suwa ne bakara zuwa mene at-tauba da muka yi ko ba ka makaranta ne yanzu to wannan wayannan surorin daidai suke da at-taura Allah ya bani an gani ko ha ba sunan bane larabi Allah ya tawa kulta alu asli ma harama alaikum rabbukum alaikum Allah ta shirku bi shi'a wa bil walidin akwai wanda suka comparative study a nan wurin a bible akwai wani abu da suke kiran shi da suna ten commandments haka ne an tuna kenan ko wannan ten commandments shi ne wannan ayi قل تعالوا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا wa'annan abubuwan guda goma aka lissafo shi ne a bible din ko a taura tsawon alkawari da sabon alkawari a yi kira suna ten commandments su ne to shi ne manzo Allah yake gaya maka nan wani an ba ni tsorori guda bakwai wanda suka yi yanki da taura mu je gaba wa wuqitu makana zaburi almiqin an ba ni kwatankwacen zabura wa atina dauda to an ba ni kwatankwacen littafin a taura a muke da suna zabura na annabi dawuda a cikin wayannan surori da ake kira suna mi'un wa wuditu makanan injil an ba ni kwatankwacin injila bible ke yanzu daidai almasani da wayannan surori da suke da suna almasani wanda suke kasa da tamanin kasa saba'in hamsin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fuddiltu bil mufassal ni kuma an bibita ne kaga bayan an an bani duka littafan nan nasu shi yake ce kuma aka bibita ne aka bani da mufassal su ne wa'annan daga hujurat din nan zuwa nasi kuma idan ka tsaya kalla sai ga mafi yawancin mu in mun tashi za mu yi sallah ina muke dauka mufassal muke dauka ko ba haka wani mufassal wani ma an kada ko ka dauko karanta ne amma a sallar magriba goma da zuwa ko ba haka wani saboda wai ga Allah ka mufassal din ko ba an je daga wata rayuwa za ta buruj bane ba daga naka ce mufassal suke barawa ba ko daga ina ma da yace mana kamar daga nan ne na yi ne ko daga nan ne ko daga mufassal wai wata mai za ta buruj zuwa nasi su ne mufassal suke karewa ko to idan ka ɗauko rajaran jamu wani a sallar magriba ka karanta mai walfa'a ni da suna amma goma da zuwa sallah masallacin ka amma kana karanta mai mufassal din nan musamman kisarul mufassal inna adaina ka qul wallahu idza jaa sai ga mutane cewa ka ta limani yawa ka ji ko limamin yan shaka kuma za ka ga da ramadana ba zuwa irin wancan sauran masallatan sai ina nan za su je sallah eh alam tara kai fa ko zuwa na an gama shi ke to kaga sai manzo Allah ya gaya maka dama ni kuma wa fuddiltu bil mufassal ni kuma an fifita ni da mufassal wayan da nake kara kuma ba a dauka anan mu je gaba kuma ma'arifa saboda ba ya san an jawo shi ya wa kuma ba a dauka muna mai mara da su kaga bai fara da su a yi gani mu je ma'arifar tartibu surar qur'an mu je ko mu tsaya nan ba wani darasi me darasin da za a yi wanda aka ce babu ba su da shi gaskiya ne ma'arifatu tartibi surar alqur'ani alkarim sanin zibi da jerantuwa na surorin alqur'ani daga wannan sunan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan yaya abin yake malam yace mu je ka ci malam yace ilam kai mai karatu ka sani أن ترتيب السور كلها توقيفي cewa zubin wa'annan surori da ka gani daga fatiha sai bakara sai ali imrana sai nisa'i sai ma'ida hako sai al'ani haka a gangara yake tauhidi ne daga wurin Allah kar kai tunanin a sahabbai ne kaga dama su wurga wannan su wurga wannan su wurga wannan sha ta yaya wannan yake bitali da rasul ta hanyar sanarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tartibul ayati kamar da jerantuwan ayoyi ne yadda mun karanta a baya manzala sai yace a sanya wannan ayan sauka kusa da ayan da Allah yake cewa kaza ko yanzu misali aya ta karshe da ta sauka a cikin alqur'ani ita ce faɗar sa madaukin sarki wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tace aya na karshe sama a ƙarshen sotin nasa Allah ya ce a maza Allah ya ce a kan maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya sa ta a nan cikin bakara daidai wurin da Allah subhanahu wata'ala yake magana kan ba su sukan nan daidai nan za a sa kuma sai aka sa an gani ko aya wanda daga ita sai wannan wata kuyoman ita ce iza ja'a rasulullahi kafin daga nan kafin saukan iza ja'a ayar ta saukan daga ita sai iza ja'a ita ce al-yawm akmaltu an gari ko yau to mu je ga mutum shike malam yace ka tartilul ayat wa annahu lam tuba suratun fi makaniha illa bi amrin minhu sallallahu alaihi wa sallam malam yace babu wata sura bara daya da aka sanya ta a wani wuri face sai da umarni na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam duk da na san abu da zai daure maka kai shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu surorin ba da irin wannan sunayen ake kiran su ba an gani ko misali kaman kaman lam yakun ba ba suratul bayyinat bane ake shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana amfani da shi sura nan da Allah subhanahu wataala yake cewa lam yakun lam yakun lam yakun allazina kafaru to kowa sai ga da sura idan sura inna anzalnahu ba za su kadir suratul kadir ba sai a ce wannan surar da Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr to kowa zai gane sura amma akwai wasu surori wanda sun za wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sunayen nasu an gane ku kamar fatiha kamar yasin kamar suratul taha makamantan irin wa'annan abin da zai nuna maka haka shi masu amfani da ruwaya na warshi za a ga suna amfani da cewa suratul Muhammad, suratul Muhammad. masu amfani da hausu sai su ce maka suratul kitab ko a kamar hausu yake amfani da suratul Muhammad su kuma warsu suna amfani da suratul kitab ko ba san ko kun kiyaye wannan kamar suratul wasafati ko za a ga a warshu ba sunanta wasafati ba sai ake sunanta suratu ya kuɗi ko ba kiyaye ba ba ma su karatun wata nan ka duba sosai ka je gida ka kula Qur'anin da mai balle balle za ga suratu ya kuɗi suratu sad a hausu haka ake kiran da suratu sad amma a warshi ba suratu sad ba ne suratu dawud kun kiyaye wannan to wannan sai ya nuna maka wasu surori zamanin manzana sallallahu alaihi wasallam akwai sunayen wasu surori babu to yaya aka yi sunayen yayi imaj malamai sai suka ce to yawan a cewa in an zo za a rubuta suran kamar yanzu a bayan alkur'ani za a rubuta ko za ce suratu suratul kautsar kaga idan ka je za ka rubuta suratu inna a bayyana kal kautsar wannan zai tsawo za ka ce a duba wani kalma wanda ya zo a cikin wannan sura kalman da ta zo a cikin wannan sura sai a yi amfani da ita sai a raɗa wannan sunan wannan suran wannan sura kamar misali falaki Allah ya ce kula uzu bai bil falaki nasi aka ce kula uzu bai bil nasi kul wallahu ahad ana kiran da suna ne suratul ikhlas ko wasu suna kiran da suna suratul samad saboda as-samad ya zo an gani ko wasu malamai sun taba ta hakira da suna suratul ikhlas ne saboda sura ne na tantagaryen tauhidi suratul masad saboda an ta an amfani suratul an kalmar masad fi ya hablum min masad suratul mene kuma gaba sai suratul suratul nasr ko an yi amfani da nasr ne saboda kalmar ta zo a cikin sura idza jaa nasrullahi haka ce nasr kul ya ayyuhal kafiruna haka ce a dauki kafiruna ko ta ce suratul kafiruna kuma ba zai ban don kun lura a gani ko su kajirai to na shi ne saboda aka ce alam na shira shi sa bai zama da shari'a kawo wata wadda ha kun yi zan hadis sai ya zo da zuwa duha ake cewa saboda kalmar ta zuwa ciki an ce wadda ha kawo wata sura shan saboda wa shan wadda ha kawo wata sura na bari an mai sa an na bari da abu kawo wata ka gani an gano ko to idan ka bi karatun a karantawa din za ka riga ganin wa'annan kalmomin wanda su ne ake amfani su aka sa musu wa'annan sunaye wasu kuma tun zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an gane wannan mu je gaba har yanzu ko mu tsaya nan malam yace wa annahu lam tuda suratun fi makaniha illa bi amrin min sallallahu alaihi wasallam babu wata sura kwara daya da aka ajiye ta a wannan wurin fa sai sai da umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wal adillatu ala zalik kathiratu malam yake hujja wanda yake nuna maka cewa tabbas da umarnin manzon Allah ne ga sunan rufi malam yace saboda karancin lokaci ga sunan babu kawo maka misali al-awwal hadisi na farko an Aisha radiyallahu ta'ala anha kala take cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه وزعل صلى الله عليه وسلم يا كفرشي دن ياي ياي ينقري زي كنتا أمشن في أنسا إير نقا يجي لا تبكي على جي مرام قا يجي كل ليلة كوانا دري جماعة كفي سيتتر عن ننسا سيهد عن ننسا ثم نفذ فيهما سيتوفي أشياء عنه an gani ku na fasa daga nan wurin za ku gano kalmomi guda biyu akwai abin da ya kiran da suna salaf akwai abin da ya kiran da suna nafas za a gana wa mutane addu'a ko a gobe ko za a gwani yana maka addu'a ya fito from yau ba zai ko wani yana addu'a ita tun ba muka biya ciki ko to to to amma zan biyan ma yana dan yawo yawo a sama ko wannan shi ake kira da suna salaf na fasu shine a rika hurawa ba tare da an yi tofin ba za ga wani yana yi za ga iskar ne yake hurawa yake jira cikin wannan ruwan wannan shi ake kira nafas shi ne yanzu na Aisha radiyallahu ta'ala an take gaya mana cewa manzon sallallahu alaihi wasallama jama'a kaffai summa nafa ta fi ma yakan tattara hannunsa sai yayi tofi a ciki fa qara fi ma sai ya karanta kun wallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas thumma ya thumma yamsahu bihi ma mastafa min jasadi sannan sai ya shafa jikinsa daga dukkanin gwargwadon iyawarsa gwargwadon ikonsa an gani ko ثم أهم مصدع في جسده يبدأ بهما على رأسه كذا وزعل هنا فاروا على كنسا شابو كنسا ووجهه زوا في كنسا وما أقبل من جسده تعبون ديك العلاقة لقبانا لكم أنا هذا هذا بك من زمان الله صلى الله عليه وسلم هذه حسو ne ne hikima haka kai a tunaninka kana tunanin akwai wani aljani da zai yi zai iya zuwa ya shiga cikin manzon Allah abu tambaye kanmu kanmu ne da kanmu akwai shedan zai iya zuwa ya shiga cikin wannan Allah to me yake mamu na saboda abubuwan shiga da ko saboda mu ne kama yanzu za ka kulle koman jan shi kowa sai ya faɗa gaskiya tsakanin da Allah yana yin addu'a ya karanta falaki da nasu kul wallahu falaki da nasu in zai kwanta bacci yayin yadda annabin nan yayi ina ganin wanda za su fito ba za su fito mutane goma rafte goma ko to ka gani akwai gyara ce na shi ko ba haka ba Allah ya ji mu je gaba al hadithu thani hadithi nabi hadithu abi umama umama tu bai dike an gani ko shine mutumin da ke azumin shekaran wannan mutum abi umama tu bai shi gari Allah ta'ala an kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aqra'u az-zaharawayn ikra'u zaharawain ku karanta wannan surorin da ake kiran suna zahawarain al-baqaratu wa suratu ali imran manzon Allah kaga anan wannan sai ya kama sunayen su zaharawain shine surorin nan masu dauke da haske guda biyu sai manzon Allah ya ce baqara da ali imran ko to kaga sunayen wa'annan surorin tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da kenan kaga a wancan sai ake amfani da sunan surorin yana karanta kul wallahu ba ce sai da su ba sai yace falaki da sai ba ce falaki da nasu ba sai aka ce da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas kaga magana da muka yi a baya ya kana fitowa yanzu an gane magana na yanzu ko to shikenan me yasa aka ce suratul bakara a cikin suran an yi amfani da wannan kalma ko inna allaha ya'murukum an tazbahu kada ni ko bakara shi kuma Ali Imran ba ko kalman Ali Imran ta zuwa cikin sautu Ali Imran ne ko ba haka ba ne farkon farkon kitab إذ قالت امرأة إمران رب إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني saboda wannan Ali Imran nan suna da alaka da annabi isa a yesu su shi yasa ko a sama sama ta biyu su yayi da annabi isa ne da annabi ya saboda suna da alaka sai aka ce shi ke tunda a wannan sura an yi amfani da ali imran an yi amfani da imrana ko an yi amfani da ali imrana sai a ce an yi amfani da imrana sai a ce ana magana kan ali imrana domin da shi da iyalansa da nana maryaman da za a yi magana a kanta ana ganewa kaɗan kaɗan الثالث نوكو ما لا يتي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رضي الله تعالى عنه انه قال يتي حديث عبد الله بن مسعود يدن الله كان ثبتا a gare shi yace bani isra'il ko ko ba yayi hawa bani isra'ila wal kabi wa maryam wa taha wal anbiya hunna min al ittaqi al awwal wa hunna min al ilaji malam yace da zara sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga bani isra'ila wani sura ne wani isra'ila eh suratul isra ko daya wal kabi da kabi yana wani da kabi sunan da kenan da mai ko ko wa maryam suratul maryam ko wa taha wa anbiya'i sunan da kenan da ma wannan anbiya hunna min al-ittaqi al-awwal suna daga cikin wayan da ake yadda mutane da su suna karanta wa hunna min al-tilabi suna suna daga cikin surori wanda suke an-niran min nur don suna da tsaye da haske tare da su mu je gaba wa hadhihi al-ahadith nan za mu tsaya min ji goma sha biyar rubu za mu tashi shafi na hamsin da biyu in Allah ya tsaya ya kuma akwai mai tambaya ɗaya biyu in babu kuma za mu haƙura ramu malam ya ce zai ba da asamin ɗinsa bismillah ka faɗa wa kana tsoron wani ne an ce ka buɗe murya ba sa ji ai ma ya tsaya ne tukunna ya duba a cikin littafin imamu suyuzi mai suna mene على خصائص الكبرى طب ليه ya ce ya duba cikin littafi na kasai su kubura na imam suyuti ya ce sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dubu dari ne da dubu ashirin da hudu mun gode kaga ya rage mana aiki ko sai mu ci gaba haka za mu rika yi za mu rika mai junan mu a sami ana zuwa ana bincikawa ana rage mai suna aiki Allah ya saka mai to mu je wani tambaya wa alaikum salam eh na ba komai illa ba da ganye ba Allah ya ce amma kuma na san duk abin da mutum musulmi zai yi ya fara da musulmi dan Allah ya kasance duk abin da zai zai zauna ce bismillah in zai kaza ko abin za ka ci an ce ka ce bismillah ko bai za ka ci za ka ce ka ce bismillah ko ba ka ce sai ka ce bismillah Allahumma inni ko iyali ba za ka ɗauka santa a shugaban farar ya gane kenan ba a ko iyali za ka kusanta ba sai kawai ka ka afka masa kawai ka fara guri ba sai ka sai ka ce bismillah ko Allahumma jandim da shi ka gani ko sai ka ce bismillah to ana san ne musulmi ya saba da bismillah ga wani ba bismillah maulana a wani ne to bismillah mana kan sallah bismillah babu wanda rabkan nuna a iyakan karatun da na sani in rafganuwa ta haɗu kabili da bahadi sun haɗu aka ce kabili ta ɗauki iyakan karatu na ke ka san karatun ne faɗi gare shi malam inda ka fara ko ka je ka tsaya a wurin to nan wani ya fara shi kuma amma iyakan karatun da muka yi dai nan kusa kusa ba mu ga inda aka ce mutum zai yi kabili ba kuma in ya yi sallama ya kara da bahadi gaskiya ni dai ban gani ba karatu na faɗi Allah ya rufe mana amma ba na samu ba ka samu a ralibo mana da bismillah dan wana dan ya karanta sai isha sai za ki karanta sai isha saboda yi da kai muku ya wannan ba kai makanka wani ko ba so bane haka ne ko ba so bane shi da annaba an ce su uku yake eh eh ba talab yake ba mu fara bambancin su ba eh to eh eh ba numfashi ba iska ne kai haka gari ni ka kai a ba ni na kana ba a an ce ga wanda aka ce maka annabi da yi sai ka je wani wanda kuma kuna ganin da muke samun kurakuran ko idan aka ce ga yanda annabi yayi da ni da kai ana son ni yanda annabin ya yi sai mu samu lada amma in ba mu yanda annabi ne ba to mun yi namu ka gane maganar in ba mu yanda annabi ya yi ba to mun yi namu mu kuma yanzu amma in mun yanda annabi ya to mun yi irin na annabi in ba mu yi irin yanda annabi to mun yi namu shi za a ga ayyuka ga muka tsaye mutum ya yi nashi ne wani ka gane yanzu muna fata shi rahaman Allah kuma Allah ya ansa din shi ne
kuma da ne shi ne da zai zai na sallah ya kafin sai sallah ya shigo masallaci a cikin sallah dan wani na tambaya cewa me ne hukuncin mutumin da idan ya zo zai fara sallah a cikin masallaci ko a gida sai ya fara cewa astaghfirullah astaghfirullah kafin ya tare kama ai ba nasin da yake kai shi haka ba nasin da yake kai shi haka mu ba ga manzon Allah ya haka ba to da haka kuma ka'ida na malami cewa sai al-aslu fil ashiya al-ibafiyya alalli Allah ya ce ko da shi ka nemi gafarar ka ko ba ka ba ba ne Walaikun salam. Magana kan azumi. Ramadana ke.
shi malamin nan da yake yin azumin wani rana Shekara. Abubuwan watan bali ne na kai.
mala yana yi yau ne gobe ya tsaya ya tsora ko ko yana yi ta shekarar da cike ke Wato abin da ya faru aka ce a yana yin azumin shekara ɗaya. Shi ne wata rana ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun gama ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce man sai suka tafi sai sallama. Sai bayan shekara sai ya dawo. Irin wannan zai ziyarar da yake yi. sai ga maza Allah yana ta kallon shi sai ce maza Allah ba gane ni bari ai ni ne abu umma matul bayani maza Allah ya ce ah to me ya rarramar da kai haka kai da ka zo nan kubu kubu haka ka fara ja mutu ma yanzu ka dawo kamar malam Mahmuda me ya fara da su sai sai ce ai manzo Allah tunda na farka ban ƙara cin abinci da ranar ba kullum azumi nake kai har zuwa yau din nan to kaga abin da yake sai manzo Allah ya ce sai ku kawo halatta kanka kawo halatta kanka sallallahu alaihi wasallam a rage ka rika yin azumin litinin alhamis ka gare da da biyayya yace manzon Allah zani amma lafiya Allah subhanahu wata'ala ya bani ya wuce na azumin litinin da alhamis a ƙara ne sai da Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce masa to sun ayyamin biyu ka azumci kuma azumin farin wata shi ne ga wata ya cika ya yi round din nan sha uku sha uku sha biyar ya ce manzon Allah zani amma lafiyar da Allah ya bani na wuce wannan a ƙara ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa sun askurul hurum ka azumci watanni masu alfarma guda hudun nan su ne zulkada zulhijja muharram sai guda ɗaya yana can ware rajab Allah ya ce inna iddata shuhur inda Allah isna ashara shahran yawma khalaqa Allah as-samawati wal arda minha minha arba'atun hurum a cikin watanni guda goma sha biyu nan akwai kwara hudu masu alfarma to za ka ce me ya azumce su bawan Allah sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji zan amma lafiyar da Allah ya bani ya wuce wannan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi to a kowane wata ka rika kuma azumtan kwana uku banda ayyamin biyu a cikin wata a samu kwana uku makayi ita ba zala za mu yi shi amma lafiyar da Allah ya ba mu kuma ya wuce a kara mu zala sallallahu alaihi wasallam sai shi ne to ya rika yin azumi irin na annabi Dawuda yayi yau gobe ya huta yayi yau gobe ya huta haka haka da ce to manzon Allah za a yi wannan sai ya shi ne da tsufa ya kama shi rauni ya zo yanzu ya gida cewa da na sani da na karɓar sassauci da manzon Allah ya ga shi kuma tunda na ce manzon Allah zai yi yanzu haka nan zan ce amma karfi na ba zai yi ita haka nan kuma za mu yi ta yi har sai da su to da rashin lafiyan ya dan fara zafi haka sai ya huta kamar misali sai ya huta na sati ɗaya sai ya azumi in ya zo sai ya ɗauka sai ya ƙara hutawa na sati ɗaya sai ya ƙara ɗauka yana ta gaya mu a yaran shi cewa da na sani da na fi saukin da mazan Allah ne ya mu ma yanzu ga shi karfi ya zo kuma ba zan yi wa'insu abubuwan ba a shi abin da manzon Allah yake an ga mun ce ya ce to kuma na riga na ɗauko manzon Allah ya kawai na ce za a yi na kuma ya ci gaba da yin haka har kusa duk wanda ya san shi kana kiran sunan shi sai ya ce maka mai azumin shekara kuma mafi ko da kake kana cewa kai azumin shekara ai ma ba azumin shekara kwana nawa ne a cikin shekara dari uku da sittin ko? To, dari uku da sittin da biyar ɗin nan su ne aka hana ka azumce su gaba ɗaya. To kuma da wuya ka samu mutumin da yake yin wannan azumin kwana dari uku da sittin da biyar ɗin Mol abin da ake yi wanda yake ba azumin shekaran bane shi ne idan karamin sallah ya zo mutum yana huta. Wa shekaran sallah manzon Allah ya hana azumi dama. kwana biyu na shirgarar sallah domin shi ne ake kira suna ayyamu ta shiri ba a yin azumi to gare nan ka samu kwana uku idan babban sallah ta zagayo ba za ka yi azumin kwana uku ba ko domin ga babban sallah ga kuma kwanaki guda biyun nan da ake kaiwa da komowa ake cicin nama ko ba gane ma mana arma to kaga yanzu a cikin shekara in an cire kwana shida ta cika shekara kuwa ta cika shekara to da daga nan wasu malamai suke ganin za a ta yin azumi matukar za ka kiyaye wa'annan kwanakin da manzon Allah ya yi design ɗinsu ya yi mentionin ɗinsu to in za ka iya kiyayewa shi ne za ka yi yawan zaman ka kai ta yi ba wani wanda ya hana za ma na shekara aka hana kuma kai ba kai na shekara ba ko kai na shekara wa alaikum ajin bai ka muka hanka yanzu amma mutane dama da Allah wani wa alaikum assalam malam ya halatta ka wani yin misali daga rasa
ana yi ana yi kawai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna wa mutane shine kada karfin mutum ya zo ya gasa kada karfin mutum ya zo ya gasa shi sannan hadisin da mutanen nan suke kaba hujja da shi na cewa ba a yi wannan azumi har san matsalar da take magana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin azumin watan Rajab ko ba ka ce ba ko yana yawaita azumin mene watan Sha'ban ko ba ka aka ce ba da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai manzon Allah me yasa kake azumin wannan watan ne na Sha'ban manzon Allah ya bada wani ansa waye ne tana ansa manzon Allah ya bada ansa ɗaya manzon Allah ya bada yace zaka shahrun yazfuluhu an-nas wata ne shaban wata ne da mutane suke rafkana a cikin kire ya nuna mutane sun yi azumi a watan rajab idan shaban ya zo sai su sha ruwa kamar yadda ake faɗa a ƙasar hausa sallan tsofaffi idan tun da an yi sallah mutane ba su azumi a wani ramadan na zuwa sai su ƙara kamawa kuma zana ce wata ne wanda mutane ke rafana mutane nake yin azumi to kenan kaga za ka yi azumin watan rajab da dama tana daga cikin watanni masu alfarma za ka yi azumin watan sha'aban saboda manzon Allah yana yi duk na na aisha ta ce bai cika kai bai cika yin azumin talatin gaba ɗaya ko ashirin da tara ba ko yana dan hutawa a ciki a cikin hadisin abu huraira an bayyana kuskure ba yake cewa in ya fara azumi sai mai tunanin ba zai huta ba in ya huta kuma sai mai tunanin ba zai kara sakewa ba ko ruwaye dai guda biyu ana gama sha'aban sai kuma ramadan to mai shari'a take nema kai da kake irin wannan azumin idan ya rage sauran kwana biyu a ga watan ramadan ko a fara neman watan ramadan sai ka san sa sai ka dan huta in ma ba hutawa ba to in ya rage sauran kwana ɗaya dai sai ka ajiye domin ba a ɗaukan azumi ranar kokon an gane wannan wannan shine to abu ne fili wannan za ta sha ne fura wannan mutane da mutane ke da kada ya fi ana azumin a baya ke to Allah Akwai azumin da ake sha na kamun baki ne, kamar sauran kwana su za su yi sauran kwana biyu Ramadan za su yi wasu an fara azumi saboda na sahaba da ake a saboda kokon tuna ake wasu.
Wannan kuskure ne.
ne. An ga wata nuriya ce ba to wannan kuskure ne duka ba a yin azumin ranar ai za mu za mu zo mu karanta abu nubin ba mu zana suna da suna ya hana azumi ranar shakka wayannan kuma su ne ranakun shakka ne Allah ya ce mana